الحمد لله الذي أنزل خير كتبه بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح, روح الأمين لكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من رسالك سادوا أولا مجلسنا فسر القرآن من جرمى أولا مسلاتي من البركة مسلاتي إندمي إسلامي كروس أنا قلم مدوبري يومنا يمتين لأرباء شاشدة قوة رمضان shekara 1442 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya dace da 28 ga watan hudu shekara 2021 miladiya muna da muna cikin suratul anfal jiya mun tsaya a ƙarshen ayata 28 yau kuma za mu ci gaba daga ayata 29 faɗin Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا kafin nan za mu amsa wasu daga cikin tambayoyi da aka rubuta wannan yana tambaya a yake cewa ya je gidan kakansa domin ya yi ziyara sai ya yi sallama amma ba ta amsa masa sallama ba har ya shiga ya fita ba ta yi masa magana ba sai ni kuma na daina zuwa gidanta to shin malam zan shiga cikin fadin manzon Allah la yadkhulu jannata qati'u rahim bai yake zumunci ba zai shiga aljanna ba babu shakka sada zumunci aiki ne na falala mai girma abu ne ya tara alkhairi da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa duk wanda yana so Allah subhanahu wataala ya bude ya bude masa arzikinsa kuma Allah ya ja kwanansa ya sada zumunci ko manzo Allah ya tsawata akan yanke zumunci yake zumunci kabira ce da cikin kaba'ir to kafin mu ce za ka shiga cikin wannan kuma za ka shiga ba abin tambaya ita ce me yasa ta ƙi maka sallama ta maka magana ka shikakarka zai wahala ce maka wanda ba tare da wani dalili ba ta yi akwai laifin da kayi mata ta yi akwai rashin ladabi da kayi mata har kawai ba ka yi raba dalili da gita maka ta mai da sallamaka kaka ka kawo ko abin duba abin da ya kamata kai yanzu ba ka faɗi kawai da yanzu ka nuna laifin ta ne ba maki da an bi diddigin abin kai ne ne laifi saboda haka duka binciko me yasa kuka sa manya su yi mata magana me yasa har ka je gidanta ka yi mata sallama ba za ta mai da sallama ba ba za ta yi maka magana ba a matsayinta na kaka a kowane dalili ka sa wani ya binciko ya mata magana in ma ka yi laifi ne in ma wani abu ne ya ba ta mata rai ba ta gamsu ba sai a ba ta haƙuri amma kuma dan wannan ko ba ta maka magana ko ba ta sallama ka yanke mata gaba ɗaya ba zai yi ba ba gyara kuskure da kuskure maza Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa ba mai sada zumunci ba shi ne wanda idan an sada zumunci yana sadawa ba mai sada zumunci na hakika shi ne wanda idan aka yanke masa zumunci shi yana sadawa saboda haka abu na farko ka je ka binciko ka ga me matsala me yasa take haka ta yi kai ne kai ne da matsala matsala tana gurinka in har aka sa manya a aka yi mata magana ba na jin za ta ci gaba da wannan to Allah sa dace wanda kuma yana tambaya idan ana liman yana huduba masallacin juma'a ranar juma'a ya ambaci sunan manzon Allah mutum zai wa manzon Allah salati abin da yake wannan tambayar saboda ka'ida idan liman yana huduba shiru za a yi za a yi tsik a saurari kudu ba ba za a yi magana ba to wannan shi ma zai shiga ciki wannan ba zai shiga ciki ba da wannan zikiri ne ba magana ba ne ya kama sunan muhammad kace sallallahu alaihi wasallam ai kuma yana addu'a kana cewa amin amin ba haka ba idan mai huduba liman akan mimbari ranar juma'a yana huduba in ya addu'a kuna cewa amin wannan ba magana ba to haka ne idan ya ambaci sunan manzon Allah yake Muhammad ko sallallahu alaihi wasallam sai kuke sallallahu alaihi wasallam to amma sai da malamai suke cewa kar mu ce daga murya sai ya fadi da hankali ya halatta ka bi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yana cewa yace shi dalibin ilimi ne yana son bincike yake cewa idan ya zo tafsiri yana ji wasu bayanai da muke yi amma yakan koma cikin tafsirin kurdubi tafsirin jalalaini tafsirin bagawi tafsirin da ya ambata kenan ce amma baya samun bayanan da wasu bayanan da muke yi to yake so yanzu ya zai yi to da farko da yana da kyau a wato kudayin kasan ilimi Allah ya kara maka ilimi Allah ya kara maka fahimta wannan yana da kyau to amma ya kamata ka sani amma ilimi mataki mataki ne ba a neman ilimi lokaci guda to a wannan yanayin wato ka ta bin tafsirai ka duba wannan tafsiri wancan tafsiri ba za a yi ba za a baka wannan shawaran ba wa za ka rikitar da kanka ne su ka tsaya su karanci ƙananan ilmummuka gurin malamai ka samu usulul ilmi tushen ilmin in su kana ka karanta tafsiri sai ka samu jalalai ne ka karanta gurin malamai shine tafsir muktasar a takaice ka sauke to bayan ka samu wadannan tuwasu sai ka shiga cikin bincike to a wannan yanayin yanzu ka ba kana cikin neman ilimi tukunna ka shagala ka ce duk bayanan da malamin tafsiri suka kawo sai ka ja ka samu ina suka samu to ka ga ka ja wa kanka aiki to ka ja wa kanka aiki domin kowane malami da irin salansa tafsiri da ake da kuke gani a gari kowane malami da irin usulubin da yake yi da kuma kowa kowane kowane salo da kowane malami yake bi da nashi irin amfanin idan wani bai amfana da wannan ba ya amfana da wannan saboda aka sha samu ake so ai malamai da yawa bayanin da wannan malamin zai yi wani ba zai fahimta ba amma wani malami sai ya fahimta to sha sa ake so malaman da yawa malamai da yawa to alai har dai kokarinka kwadayinka akan ilimi yana da kyau ka ci gaba da neman ilimi to amma kada ka tsallake wani mataki na ilimin ka je wani matakin wannan zai rikitar da kai wato harkar tafsiri fayyad wannan baharun la sahiya lahu imam ibn taymiyyah yake cewa yakan karanta akan aya da tafsiri guda 100 aya da ya karanta tafsiri tafsirai daban-daban daban har guda 100 domin ya fahimci ayar amma duk da haka sai ya ce ya addu'a ya ce Allahumma ya muallima wa ya muallima Adam Ibrahim ma'allimni wa ya mafahi musulmana fahimmi bayan wannan ya karatu ma sai ya addu'a Allah ya ba shi fahimta to duk abin da kuke gani muna yi muna kokwartawa ne ba wai saboda mun kure ba ne ko mun kai wani musul ba ne a'a dukan lima muna cikin koyon ilimin har yanzu muna cikin koyon ilimi ne to Allah samu dace na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله الفضل العظيم
نعم ألا تعالى كتوى يا أيها الذين آمنوا يا قولا لسك الإيمان إن تتقوا الله إذا كوك دي طوران الله يجعل لكم فرقانا ألا زي سنيامك هن يسيرا ويكفر عنكم سيئاتكم زي كما تنكرمك مونا أيكمكم ويغفر لكم زي كما غافر جامكم والله ذو الفضل العظيم الله شيني ما أبوشين فللا مي جرما يا أيها الذين آمنوا يا قولا لسكي إيماني إن تتقوا الله إذا كوكا جيت أوران الله munasabar wannan aya da ayat da ta gabata wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitna wa anna Allah indahu ajrun azim ayat da ta gabata wadda muka karanta ta jiya Allah madaukakin sarki yana jan hankalin mu'minai su hattara da dukiyoyinsu da yayansu dukiyoyi da yara za su zama ta fitina a gare su su zama ta sanadiyar sabon Allah subhanahu wataala to wannan ayar Allah ta rake cewa ku ji tsoron Allah idan ko ji tsoron Allah Allah zai kawo muku hanyar tsira to malamai suka ce munasabar wannan aya da ayar da ta gabata tsoron Allah ne kadai zai sa ba za ka fitinu da dukiyarka da yaranka ba in ba ka da tsoron Allah Allah baka dukiya dukiya sai ta zama ta fitina a gare ka amma kana da tsoron Allah dukiyar ba za ta fitine ka ba kamar yadda muka kawo cewa hadisin manzon Allah ni'ma bil mali salih lirajuli salih madalla da dukiya ta halal a gurin mutumin da yake nagari maza Allah ce ar-rajulu salih ma'ana mai takawa kenan dukiyar ta amfane shi ta amfani al'umma saboda wannan dukiya ba zai fita daga hanyar Allah subhanahu wataala ba haka nan yaranka idan Allah ya arzuka da yara inda akwai tsoron Allah to yaran nan ba su fitine ka ba dan zaka ba su tarbiya ta gari zaka kula da su zaka dora su aka hanya madaidaiciya gurgurdan hali ya aiwa ladina amanu ya kuma waɗanda suka yi imani in tattaqullaha idan kuka ji tsoron Allah wasu malamai suka ce idan kuka dawwama akan tsoron Allah tunda Allah ya ce ya aiwa ladina amanu ya kuma waɗanda suka yi imani ma'ana akwai tsoron Allah kenan saboda haka in tattaqullaha idan kuka ci gaba da tsoron Allah to me yasa kai yadda Allah ta'ala zai yi kuna bin umarnin Allah abinda Allah ya ce ayi kuna yi abinda Allah ya ce a bari kuna bari kuka dawwama akan wannan mi Allah zai ba ku Allah ta'ala yake cewa yaj'al lakum furqana in tattaqullaha fi'lu shart yaj'al lakum jawabu shart yaj'al lakum zai sanya muku furqana abinda zai raba tsakanin ƙarya da gaskiya malamai sun yi fassara da dama amma dukkanin su a ƙarshe wato fassarori ne da suke da wato kusa da juna ma'ana wasu malamai suka ce furqana makhraja mafuta haka aka rawaito daga Imam Malik in tattaqullaha idan kuka ji tsoron Allah yaj'al lakum furqana Allah zai sanya muku mafuta cikin al'amuran kun shiga cikin matsala kun shiga cikin damuwa kun shiga cikin fitina inda akwai tsoron Allah Allah zai kawo muku mafuta wasu malamai suka ce Allah zai ba ku hanyar tsira duk abin da kuka shiga ciki in dai kuna tsoron Allah kuna kiyaye dokar Allah to Allah madaukakin sarki wato zai zai zai samu muku hanyar tsira wasu malamai suka ce nasrun wa ta'yida Allah zai taimake ku zai karfafa muku idan ku zama masu tsoron Allah subhanahu wata'ala wasu malamai suka ce Allah zai ba ku ilman yufarraqu bihi bainal haqqi wal batil Allah ya ba ku ilmi da basira da za ku iya ku gane ku bambanta tsakanin ƙarya da gaskiya to wasu malamai suka ce wato a fassara wannan da ilmi wanda Allah zai san zai ba ku za ku bambanta tsakanin ƙarya da gaskiya fi dacewa da a zahirin aya domin galibi da aka amfani da alfurqan a cikin alqur'ani ana nufin abin da yake bambanta tsakanin ƙarya da gaskiya tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi Allah ta'ala ya kira alqur'ani da alfurqan saboda alqur'ani alqur'ani ya bambanta tsakanin ƙarya da gaskiya idan ka karanta alqur'ani za ka fahimci abin da yake gaskiya kuma za ka fahimci abin da yake a ƙariya suka ce akwai wata aya mai kama da wannan Allah inda Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum ana magana da ahlul kitab ya kodan da suka imani da annabinsu annabi Isa ko annabi Musa ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa aminu bi rasulihi ku imani da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'tikum kifalayn min rahmatihi Allah subhanahu wa ta'ala zai rubanya muku rahmasa da ladarsa ladar kun yi imani da annabinku ladar za ku imani da annabi Muhammad sai ce wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya ku zai sanya muku haske da za ku tafi da shi mana haske na ilimi haske na shari'a أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كأونا يمشي به في الناس ما أنا حس كده كتبه السنة ما معنا ilimi da shiriya da yake bambanta tsakanin ƙarya da gaskiya su suka ce a fassara da wannan ya fi dacewa da zahirin aya kuma babu mamaki duk abubuwan da aka faɗan nan shiga ciki idan ya zamana kana bambanta tsakanin ƙarya da gaskiya ai ka samu mafita idan kana bambanta tsakanin ƙarya da gaskiya ka samu hanyar tsira ina kana bambanta tsakanin ƙarya da gaskiya Allah zai taimake ka Allah zai karfafa maka to abubuwan da suka faɗan nan sun shiga ciki a takaice dai abin da Allah yake faɗa a nan in tattaqullaha ya ku mu'minai idan kuka ji tsoron Allah kuka ci gaba da kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki wato zai gyara muku al'amuranku zai kula da al'amuranku ku samu shiriya ku samu ilimi mai amfani ku samu mafita cikin matsalolinku da abubuwan da suke damunku kuma ba za ku bata ba wannan wato amfanin tsakawa Allah madaukakin sarki yake fadawa al'umma a musulmi kuma malamai suka ce Allah ya zabi furqan anan saboda shine lafazin da yafi dacewa a wannan guri Allah ta'ala yake cewa wa yukaffiru ankum sayi'atikum shine amfani na farko na tsoron Allah da Allah ya ambata anan in ka ji tsoron Allah amfanin da zaka samu na farko ba za ka bata ba Allah kullum zai shiryar da kai zai baka haske da basiran da za ka gane ƙarya da gaskiya da inda wata fitina ta taso wata guguwa ta taso in kana da tsoron Allah sai Allah ya kimsa maka basiran da wannan guguwar fitina ba za ta tafi da kai ba saboda tsoron Allah ka subhanahu wataala ko wani ya nanna da ƙarya cikin wani abin da ke na bada sha'awa ya zo ya mika maka in kana da tsoron Allah da gaske kana da ikhlasi sai Allah ya samar maka mafita ka gane wannan abun ba daidai ba ne wannan guguwar ba za ta tafi da kai ba wannan shi ne amfani na farko sai amfani na biyu Allah ta'ala yake cewa yukaffir ankum sayyi'atikum zai kankare muku wato munana ayyukanku at-takfir shine ma'anar sa as-saghtiya was-sitr boyewa kai laifin sai Allah ya boye shi ya zama kamar baka yi ba ba zai kama ka akan wannan laifin ba sannan Allah ta'ala yake cewa yaghfir lakum kuma zai gafarta mu to shine malamai suka ce wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wasu malamai suka ce duk ɗaya ne domin at-takfir wal ghufran duk ma'anar su at-taghtiya was sitr boye abu kai laifi Allah ya boye maka ya zama kamar baka yi ba gobe kiyama ba zai ce wani kai laifi kaza za a maka hukuma ba sai Allah ya kyale ya boye kamar ba a yi ba to duk ma'anar su ɗaya ne iyaka an kawo ne saboda ta'kidi wasu malamai suka ce a tunda Allah ya ce wa yakai wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum ana akwai bambanci wa yukaffir ankum sayyi'atikum ana zai kankare muku wato kananan zunubai wa yaghfir lakum zai gafarta muku manyan manyan zunubai ala ayi hal dai bisa ga kowace fassara aka tafi yana daga cikin amfanin takawa bin dokar Allah kaucewa abin da Allah ta'ala ya hana shine Allah zai kankare maka zunubanka Allah zai gafarta maka kurakuranka saboda tsoron Allah saboda tsoron Allah wallahu dhul fadli azim sai Allah ta'ala yake cewa wallahu dhul fadli azim Allah ma'abocin falala mai girma idan ku ji tsoron Allah subhanahu wata'ala furqan da Allah zai baku karkare zunubai da munanan ayyuka duk wannan yana daga cikin falalar Allah subhanahu wata'ala shi kansa samun tsoron Allah ma falala shi daga Allah sannan bayan ka samu tsoron Allah Allah madaukakin sarki ya kankare maka zunubi ya gafarta maka kurakuranka duk wannan yana daga cikin falalan Allah subhanahu wataala kuma falalan Allah ba ta da iyaka wallahu dhul fadl azim Allah ma abokin falala mai falala mai girma to Allah madaukakin sarki ya ba mu daga cikin falalarsa abinda Allah ya dunkula anan Allah madaukakin sarki a wani gurin ya sake fayyacewa wa man yattaqillaha يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب Allah zai kawo maka mafita makhraja da sigar nikira Allah ya kawo ma'ana daga kowace irin matsala in ji kana da tsoron Allah to Allah zai kawo maka mafita sai Allah ya arzuta ka ta yadda baka tsammani wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra Allah zai baka sauki cikin al'amuranka in ka zama mutum mai tsoron Allah tsoron Allah na ba na zahiri ba ta yi wani sa'alin mutum ya zama mai tsoron Allah a zahiri to amma a cikin zuciyar tsoron Allah yana raurawa yana rawa yana bai samu gindin zama ba ka wannan yanayi ta yi kace kana gani kai kamar kai mai tsoron Allah ne amma al'amuranka ba sa zo ba sa zuwa da sauki to ka binciki kanka tsoron Allah na hakikan an samu ko ba a samu domin Allah mai alƙawari ne baya saba alƙawarinsa wa man yattaqillaha duk wanda yi tsoron Allah yaj'al lahu min amrihi yusra Allah zai kawo masa sauki cikin al'amuransa sannan Allah ta'ala ke cewa wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayi'atihi wa yu'zim lahu ajra ana adun kaje Allah ya kawo a wani gurin kuma Allah ta'ala ya fayyace su duk da muhimmancin tsoron Allah ne to wannan samun waɗannan falaloli suna da masu girma abu ne mai daɗi to amma ba za samu cikin garaje ba sai wanda ya dage yana ne agajin Allah ya roki Allah Allah ta'ala ya taimaka masa to Allah ya ba mu takawa kuma Allah ya gafarta mana kurakuran mu Allah ya ba mu furqan ilmi da basira za mu bambanta wato tantance tsakanin ƙarya da gaskiya na'am wa idh yamkuru bika alladhina kafaru وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون
na'am Allah ta'ala yake cewa wa idh yamkuru bika alladhina kafaru katina ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da wadanda suka kafirta suna kulla maka makirci li yuthbituka domin su kama kan su tsare ka aw yaqtuluk ko su kashe ka aw yukhrijuk ko su fitar da kai daga maka su kore ka wa yamkuruna suna kulla makirci wa yamkurullah Allah kuma yana mayar musu da makircinsu wallahu khairul makirina Allah ya fi masu makirci iya sakawa akan makirci nan ma Allah ta'ala yana tunawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato ni'mar da Allah ta'ala ya yi masa kamar da Allah ta'ala ya tunawa al'umma mu'minai ni'mar da Allah ta'ala ya yi musu واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون wannan ya shafi al'umma musulmi gaba sahabban manzon Allah gaba daya wanda suka rayu a Makka sannan suka yi hijira suka je Madina Allah ya tana musu irin ni'imar da ya yi musu irin yadda da suka kasance a garin Makka ana musguna musu ana gana musu azaba amma Allah ta'ala ya fidda su daga wannan kangi wannan azaba wannan kunci da suka yi hijira suka je Madina anan kuma Allah ta'ala yana tunawa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda kafiran Makka suka shirya masa na makirci kuma irin yadda Allah ta'ala ya warware makircin kafirai ya kubutar da shi ya samu hanya ya hijira ya je Madina ana tunatar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ni'imar da Allah ta'ala ya yi masa amma kuma duk ni'imar da Allah ta'ala ya yi wa Annabi Muhammad kuma ya shafi al'umma gaba daya wa idh yamkuru bika alladhina kafaru ka tuna lokacin da kafirai suke kulla makirci abuwa guda uku Allah ya ambata in ma su kama ka su tsare ka a garin makka ko su kashe ka ko su kore ka da garin makka hakan ya faru ne lokacin da mutanen madina suka zo suka fara karɓar addinin musulunci to musulunci ya kai madina gidajen madina musulunci ya fara yaduwa kuma sahabbai sun fara hijira daga maka zuwa madina ana hijira ana zuwa madina yan madina sun suna musulunta yan maka suna hijira zuwa suna zuwa madina sai kafirin maka suka ji tsoron cewa idan suka bar haka madina ya zama garin musulunci in maka musulmi suna zuwa madina za su yi ƙarfi ƙarfin da zai kai har su kawo hari a kan maka suka zauna suka auna suka gani cewa idan suka bari abu ya ci gaba haka ko manzon Allah baya maka ko sahabbai ba sa maka ba za su samu zama lafiya ba saboda haka yanzu suka kira mitin a darun nadwa duk wani abu da ke yana da muhimmanci a nan darun nadwa nan suke haduwa suke tattaunawa suka kira mitin suka ce zuya za a yi ga hatsarin da yake gabansu madina ya zama garin musulunci in maka suna zuwa idan suka yi ƙarfi ba za su kyale mu ba to zuya za su yi su gama da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wasu suka ce wato liyut bitu suka ce a kama shi a ɗaure shi a kulle shi a hana shi yawo har ya mutu sai aka ce a'a wannan shawarar ba ta yi ba wasu malaman tarihi suke cewa shaidan ne wai zo musu a sifar dan adam a matsayin mutumin najid to amma wannan bai zo da isnadi sahihi ba amma malaman tafsiri suna ambatawa ya zo da suka shiga mitin su kurshawa suka zabi manya manya ba kowa zai shiga mitin din ba sai wani da wani sai shaidan da ya zo a sifar wani tsoho daga garin najid aka ce waye kai ce ni ai wani tsoho ne daga garin najid na zo ne kuna tattauna wani al'amari mai muhimmanci ni ma na zo domin in ba da gudunmawa ta aka ce bismillah ka shigo ya shiga cikin mitin wani kawo shawarar cewa a kama manzon Allah a ɗaure shi ba za a bashi ba a guri ɗaya har ya zo ya rusu bisa ga riwayar sai shi ɗayan ce kai wani shawarar ba ta yi ba idan yanzu kun kulle shi kun ɗaure shi duk yadda za a yi mabiyansa wata ran za su zo za su kawo hari za su kwato shi sai wani ya ce abin da za a yi yanzu mu kore shi da garin makka na ma daga riwayar labarin da malaman tafsiri suke bayarwa iblis ya ce a'a a idan kun kore shi ya wani gurin irin yadda Allah ya bashi bakin nan zai yi wa'azi zai tara jama'a daga baya zai samu karfin da zai kawo muka hari a garin makka sai abu jahal ya ce yanzu abin da za a yi mu kashe shi amma yadda za a yi a samu daga kowace kabila matashi mafi karfi sai mu haɗa su su je lokaci guda su hau kan annabi muhammadu su kashe shi sai jininsa ya yaɗu tsakanin kabilu nan gaba ɗaya kabilarsa ba za su iya su faɗa da kabilu nan gaba ɗaya ba ƙarshe dole su yadda a ba su diya sai a zauna lafiya sai iblis ce wannan shawarar ta kuwa suka yadda da wannan to shine da suka yi wannan allah madaukakin sarki ya sanar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga ba abin da aka ake shirya a tanka saboda aka kai shiri kamar garin makka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji gurin sayyidina Abubakar kamar da ya zuwa cikin sahih Bukhari na Aisha take cewa duk wayewan gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa gidan sayyidina Abubakar in bai ji da safe ba zai ji da yamma abokinsa ne na kud da kud a makka domin suna tattauna matsalolin addinin musulunci abu da ya shafi al'umma ko bai je da safe ba da yamma yana zuwa sai yace ran nan tsakar rana manzon Allah ya ji gidan ya sallama ya shiga sai sai na Abu Bakar kita yau kan gaskiya ba lafiya ba domin ya zo ne ba a lokacin da ya saba yana zuwa ba sai manzon Allah ya ce to ba na samu izinin in yi hijira Allah ya bada dama sai sai na Abu Bakar ce to da ni za a tafi ya Rasulullahi sai manzon Allah ya ce eh to na Aisha take cewa ban taba ga mutum yana kuka saboda farin ciki ba sai ran nan ban san wani zai yi kuka saboda farin ciki ba sai ran nan da sai na abubakar ya ce manzan Allah da ni za a ga ya rasulallah sai manzan Allah ce eh ya ce eh da kai za mu sai sai na abubakar saboda farin ciki sai hawa ya fara kuka to shi ne na shi take cewa ban taba sani wani zai yi kuka saboda farin ciki ba sai ran nan da naga mahaifina yayi kuka saboda farin ciki da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce da shi da kai wato za mu hijira to sai na bukar ya ce to ina da rakuma guda biyu za mu hau mu tafi a kansu sai manzon Allah ya ce a'a sai dai in baka kuɗin ka in sayi ɗayan manzon Allah yana so ne wata ya tara lada wato duk wata kafa manzon Allah baya so ya bari duk irin yadda suke sai na wuga kai a'a sai dai in sayi ɗayan kai maka hautaka ni ma in hautawa da sai aka shirya a musu guzuri aka hada da raƙuman raƙuma guda biyu akwai wani abdullahi ibn uraiqi ba musulmi ne ba manzo Allah da sayyidina Abu suka yi hayansa cewa zai nuna musu hanya to suka ce bayan kwana uku ya same su a can kusa da kogon dutsen da za su je su shiga ido kira kuma ya tafi to sai sayyidina sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma gida wato zai yi shirin a a maganin hijira a bargarin makka sai cewa sai na ali ya zauna abu na farko ya mai da amanoni na mutane da suke gurin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam domin a makka duk wanda yake yana da wata amana yana ji mata tsoro kar a cuce shi ko kayan ya bata sai ya kai gurin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ajiye a matsayin amana musulmansu da kafiransu to da manzan Allah zai hijira ga amanonin mutane da yawa a gurinsa da ke sai kira sai na ali ce waɗannan amanonin mutane sai ka mayar wa mutanensu da hankali abu na biyu kuma yace da shi ya kwanta akan gurin kwanciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan kafirai idan suka zo suna lekawa su ga kamar manzan Allah ne yana kwance sayyidina ali ya sadaukar da ransa ya zo ya kwanta kamar da ya zo a cikin musnad na imam ahmad bin hanbal suna laifawa suna ganin kamar sayyidina manzon Allah yake kunce ashe ba sayyid ba manzon Allah bane sayyidina Ali a wata riwaya malaman sira suna kawowa da yawa wanda musamman Muhammad ibn Ishaq ya kawo ba isnadi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai fita sai dauki kasa ya watsa musu ya karanta farkon suratul yasin yasin al-qur'anul hakim har zuwa fa aghshaynahum fahum la yubsirun sai ba sa ganin su har ta gaban su yazo ya wuce wannan malaman sira musamman kamar su ibn ishaq suna kawo babu isnadi amma malaman da suna wato bin ka'idar malaman hadisi hatta abin da shafi sira su suna ganin wannan ba za a duka matsayin labari wanda ya inganta ba amma malaman sira suna kawowa a ra'ayi hali wato kwanciyar sayyidina ali ya tabbata kuma manzon Allah ya fita ba da sanin su ba duk ya tabbata to suna jira suna jira har da gari ya waye da sayyidina ali ya tashi a sayyidina ali ne ashe ba manzon Allah bane aka tambayi sayyidina ali ina manzon Allah yake yace shi ma bai sani ba ya riga ya fita to suka bi sawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya bar gida a wata riwayar ya je gidan sayyidina Abubakar ne suka shiga gidan sayyidina Abubakar suka fita ta kofar bayan gidan sayyidina Abubakar suka kama hanya duk wani dabaru ne al'akhdhu bil asbab duk da manzon Allah ne amma manzon Allah ya dauki dabaru na kare kansa suka je suka shiga kogon dutse da za su shiga sai sayyidina Abu Bakar Rasulullah dakata bari in shiga in duba cikin kogon dutse in bincika kar ya zama akwai wani abu da ke zai cutar da kai ya Rasulullah manzon Allah ya tsaya sayyidina Abu Bakar ya shiga ya dudduba ya dudduba ya dudduba sai da ya tabbatar ba matsala ya fita yace ya Rasulullah bismillah manzo Allah zai shiga ita dakata ya Rasulullah manzo Allah ya dakata sayyidina Abu Bakar na tuno naga wani rami ban bincika wannan ramin ba ban san me ke ciki ba bari in shiga in duba tukunna sayyidina Abu Bakar ya shiga ya duba ya duba ya tattoshe sai ya fito ce ya Rasulullah zaka yi ka shiga yanzu manzo Allah ya shiga da sayyidina Abu Bakar suka zauna a ciki kafaran maka suna bin su suna duba nan suna duba nan suna duba nan suna duba nan har suka zo daidai bakin kogon dutsen da manzan Allah da abubakar suna sai na abubakar suna ciki har wato sai na abubakar ya kalle su ya kama kuka manzan Allah ya ce dami za ka kuka ya rasu abubakar ya ce ya rasu Allah ɗayansu ba Allah zai kalli takalmansa zai kalle mu zai gamu saboda kusanci inda ɗayansu zai kalli kafafuwansa wallahi sai ya gamu ya rasu Allah sai manzan Allah ya ce ya abubakar ma zannuka bi ithnaini Allahu thalithuhuma ya kake gani mutane biyu Allah shine na ukun su to shine Allah ta'ala ke bada labara cikin suratul tauba illa tansuru faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyatan idhuma fil ghari إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا daga Qur'ani ne ya tabbatar da cewa sayyidina Abubakar sahabin manzon Allah ne iz yaqulu li sahibi wanda baya so sai da ya kashe kansa wanda baya so ya kashe kansa sayyidina Abubakar sahabin manzon Allah ne da shaidar Allah mahalicci subhanahu wataala to sai sayyidina Abubakar ya kwantar da hankalinsa a kuma labarai labarai da yawa da ake kawo malaman sira lokacin da kafaran maka suka zo abubuwan da suka tarar a bakin kogon dutsen nan malaman tarihi da yawa suna kawowa abin da fi shahara shi ne da kafarai suka zo sai suka tarar da ce suka tarar da gizo-gizo ya saka gidansa a bakin dutsen a bakin kogon dutsen to shine kafarai suka ce inda akwai mutum a cikin nan ai da gidan gizo-gizon nan da ya wargaje tunda gidan gizo-gizon nan yana na kamar yadda yake ba kowa yake to malamai sun yi maganganu da yawa kan wannan riwaya amma akwai riwaya da zuwa cikin musnad daga hadisin ibn abbas imam ibn kathir yake cewa isnaduhu hasan wa hadha ajwadu ma ruya fi qissati masjid al-ankabut ibn hajar ma hasana isnadin sa ala ayi hal abin da yafi wannan ma Allah ta'ala ya shirya manzon Allah wannan ba wani abu bane abin da yafi wannan ma Allah ta'ala ya shirya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suke kwana uku a cikin kogon dutsen nan sun yi kwana uku ne saboda ne saboda lokacin kafaran maka sun sa ana ta bi duk kewayen maka kudu da arewa da gabas da yamma a nemo annabi muhammadu da sayin da abubakar har aka ba da tukunci duk wanda ya zo da su guda biyu za a ba shi rakuma ɗari biyu in ma ya kawo su da ransu ko ya kawo gawonsu raƙumi da riba wasa bane a wancan lokaci amma wanda ya kawo su dukansu guda biyu za a ba shi rakuma ɗari biyu saboda haka sai aka samu aiki kowa ya shiga daji yana neman manzon Allah da sai na abubakar to shine suka tsaya a cikin kogon dutsen kwana uku saboda mutane su nema su nema su nema har su gaji su fita tsammani kaga da kwana ɗaya za su fita har yanzu ana neman su amma kwana uku na sun nema sun nema sun yi nisa sun dawo sun yi kudu sun yi arewa sun yi gabas mutanen ba su riga sun tafi kowa ya fita tsammani to kafin su fita sun shirya sai abdullahi don sai na abubakar cikin dare sai ya je ya kwana tare da su yana kai musu labarai abubuwan da ake faru a garin makka dab da asubahi sai ya bar gurinsu ya zo ya kwana a garin makka da safe yana yawo a gari ya ji irin maganganu da ake yi bayan magarba daga isha'i sai ya je ya faɗa musu abin da yake faruwa a garin makka hakan nan amir ibn buhaira shi ma maula ne na sayi na abubakar yana kiwon dabbobi sai ya kai kusa da gurin nasa yana kiwon dabbobi idan dare ya yi sai ya tsatsi nono ya kai musu su sha manzan Allah da sayi na abubakar haka suka yi kwana ukun nan da kwana uku ya yi shi abdullahi ibn uraiqid wanda ke ba musulmi ba ne amma suka amince masa suka dauke shi haya kamar da suka yi masa alkawari ya zo ya yi musu jagora suka fara tafiya domin abin da ya sa suka yi hayarsa manzan Allah da sayyidina abubakar sun canja hanya ne ba su bi hanyar da an saba ana bi ba da wannan cikin sauki ne za a bi su a same su shi wannan masanin hanya ne akwai yasan hanyoyi na lungu da yawa to shi yasa aka yi hayarsa hanyoyin da ba a tsammani wani zai bi to ya ja musu jagora a aka fara tafiya cikin abin mamaki abubuwa na mamaki da yawa sun faru daga fitowar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga kogon dutse har zuwa ya kai madina yanzu za mu takaita ne za mu faɗi abubuwan da suke da alaka da wannan aya domin idan muka shiga ba da wannan tarihi ba zai ƙare ba ba zai ƙare ba abubuwan da suke da alaka da wannan aya za mu yi ƙoƙari mu takaita mu faɗa to da manzon Allah da sayyidina Abubakar da Amir ibn Fuhaira sun kama hanya suna tafiya to wannan tukunci da aka faɗa duk wanda ya kawo manzon Allah ko ya kawo abubakar ko ya kawo su gaba ɗaya za a ba shi rakuma ɗari biyu ko ɗari to mutane suna tabi to akwai wani mutum da ake kiransa suraka ibn malik ibn shu'shum yace yana zaune garin su bayan garin maka bayan maka ne sai yau ga wani dan garin su dan kauyen su yazo yace shi yana tawowa fa ya ga wasu mutane guda uku suna tafiya yana kyautata zato manzon Allah da Nabi Muhammadu sai suraka yace sai ya kawar da zancen yace ina wannan ba su bane wannan su wane wane ne abin da yasa ya bude haka wai dan kada wani ya riga shi ya je kama su yace ai ba su bane da bude a yalla wannan ba su bane su wane wane ne ba su bane yace sai ya kyale ya shiru can anjima sai ya zo koma gida yace wa baiwarsa ta shirya masa doki ta fitar da dokinsa can ta je ta jira shi a can gaba bayan gari sai ta doki doki ta fitar bayan gari suraka ibn malik mutum kai shirya ya doki makamansa ya zo hau dokinsa yana tafiya yana tafiya sai ya fadi da ya fadi ya tashi sai ya cire al-istislam bil azlam da ake fada kibiyoyi ne an rubuta na'am da la sai ya cire ya girgiza ya girgiza ya sa hannu ya ɗauka sai ya fito la ya zurru ba za ka iya ka cutar da su ba bisa ga al'ada ta jahiliya kamata ya koma tunda suna suna suna canfi da wannan sun yarda da wannan suna canfi da wannan saboda kwadayin rakuma ɗarin nan sai ya saba al'ada su aqida su ta jahiliya ya hau doki ya ci gaba yana tafiya yana tafiya yana tafiya sai dokin kafafuwansa suka nitse yace sai da ya kai matsayin da yana ganin sayyidina Abubakar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai sai manzon Allah yana karanta ayoyin alqur'ani baya waiwayewa ina ta tafiyar sa amma sayyidina Abubakar jim kadan sai ya waiga ya duba hagu ya duba dama gudun kada ya zama to wani yana bin su ba sani ba amma manzon Allah yana karanta ayoyin alqur'ani yana ta tafiya baya waiwayewa haka surata yace yace da ya kai sai yana hango su sai dokin sai faɗi kababuwan dokin suka nitse a ƙasa har zuwa gwiwa ya faɗi akan doki ya tashi ya sake yin wannan camfin nasu ko da za a samu canji ya sa hannu ya ɗauka abin da ke a rubuce la ya durru ba za ka yi ka cutar da su ba duk da haka ya saba ya hau doki yana tafiya yana bin su dokin ya faɗi kafafuwansa suka nitse a ƙasa da ya tashi sai ya kira su ya ga yanzu ba sarki sai Allah yace da ya ga haka yace ya fahimci al'amur annabi Muhammadu ya fi karfin su lalle al'amursa zai bayyana Allah zai ɗaukaka shi haka ya sa ransa sai musu yi musu magana ce ku tsaya ku tsaya ya zo ya same su ya ba su labarin abubuwan da yake faruwa a garin Makka yanzu an sa mutane ana neman su duk wanda yake ya kawo su su biyu za a ba su rakuma ɗari biyu yace shi ma ya fito don wannan ne amma yanzu ga abin da ya faru gare shi saboda haka da Allah yanzu shi yanzu ya fasa ya tuba to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi to an kyale ka amma ka boye labarin mu kada ka ji ka bada labarin mu yace ya yadda duk da haka yace yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta masa takardar aminci an bashi aminci manzon Allah ya ce Amir Ruhaira maulan sai na muku ce ka rubuta masa aminci aka samu fata aka rubuta masa kai an amintar da kai aka ba shi wannan fatar ya miƙa musu abinci suka ce sun gode ba sa buƙata sai ya koma aka ce daga baya bayan an bude maka shi wannan suraka ya zo da wannan aminci ta kada ta aminci da manzon Allah ya bashi ya nuna manzon Allah har ya musulunta to manzon Allah da sayyidina Abubakar suka ci gaba da tafiya Allah ya kare su to manzon Allah ya goyi sayyidina Abubakar akan raƙumi ana tafiya to da yake sai na abuka yana yawan tafiye-tafiye mutane hanya da yawa sun san shi garuruwa ana tambayansa waye ne mutumin na gabanka wanda yake dauke da kai suke cewa hadha rajulun yahdini sabil wannan mutum ne da yake nuna mun hanya ka tauriya ne da ba ba so yake manzon Allah ne yace yahdini sabil mutum ne da yake nuna mun hanya sai suke suke fahimta a matsayin yana nuna musu hanyar tafiya ne kuma sai na abu yana nufi yana shiryar da shi zuwa ga hanyar ta lahira ta abubuwa jiya sun faru kisar umu ba'abat wannan matan nan su suka suka tarar da ita tana dabbobi dukkan jamammu babu abinci babu madara manzon Allah ya zo albarkacin manzon Allah akuya ta zo ta yi madara aka shayar abubuwa da yawa a takaice dai wannan shine bayanai da suke da alaka da wannan aya fadan Allah subhanahu wa ta'ala wa yadda ya mukuru bika allazina kafaru kuma cikin kissan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ya bar garin Makka har ya kama hanya wato al-akhdhu bil asbab kuma manzon Allah ya san Allah zai kare shi amma sai da ya duki asusa dalilai yana zuwa gidan sai na abokar da daddare ko da safe amma sai ya ji da rana saboda bar da sawo ya zo ya sa sai na Ali ya kwanta kan mai gudun kwanciyarsa sannan da suka fita cikin dare suka fita ba da rana ba kuma suka je suka shiga kogon dutse suka zo har kwana uku a duk wannan me yana annabin Allah ya daukan wannan me matakai na kare kai saboda haka daukan sababi yana da kyau kada ka ci ai ni na addu'a kullum eh kana addu'a kullum amma ka dauki sababi sannan ka dogara ga Allah subhanahu wataala to shine Allah ta'ala yake ba mu labari wa idh yamkuru bika ka tuna ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamkuru bika alladhina kafaru wadanda suka kafarta kafiran makka suna kulla maka makirci li yuthbituka domin su tsare ka su kama ka su kulle ka aw yaqtuluka ko su kashe ka shawarar su ta tsaya akan wannan aw yukhrijuka ko su fitar da kai a da garin makka al-makru shine wato ka shirya wani abin da zai cutar da shi a boye ba da saninsa ba shine makru shine makirci Allah ta'ala yake cewa wa yamkuruna suka faran maka suna kulla makirci za su kashe manzon Allah za su zaba daga cikin kowace kabila matashi mafi karfi su taru su zo su kashe ka ba wani kabilar ka ba za su iya su dauki fansar ka ba sun yi wannan makirci wa yamkurullah Allah madauki sarki zai saka musu da makircin su zai mayar da makircin su ga kansu wannan yana daga cikin mushakala malamai suke cewa ba a wasafta Allah subhanahu wataala da makru domin makirci ba abin yabo bane abu ne na kaskanci amma ana kawo a fuskar mushakala umana sakayya idan mutum ya makirci za a mayar masa da makircinsa a wannan fuska a gurare da dama sun zo da wannan siga da wannan uslubi a cikin alkur'ani innahum yakiduna kaida wa akidu kaida wannan haka nan yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yash'urun to irin wannan mi babin mushakala wal muqabala anan abun nufi da wannan wa yamkuruna wa yamkurullah Allah ta'ala zai lalata makircin su Allah ta'ala zai saka musu zai mayar musu da sakamakon makircin su makircin su ya dawo kansu makircin su ba zai yi aiki ba ba zai yi amfani ba an gane domin a su sun shirya za su kashe manzo Allah ko ba haka ba kuma duk tunanin da za su iya sun yi duk abin da za su iya sun yi duk dabarar da za su iya sun yi amma Allah tare da ya tashi zai warware musu makircin su ga manzon Allah ya fita ya bar gidansa ba sani ba sai na Ali yana kwance sun dauka manzon Allah ne amma kuma ba manzon Allah bane sannan sun zo kogon dutsen Hira su ba dab da bakin kogon nan sun zo sun tsaya sai na Abubakar ya kalle su amma su ba su kalle su ba kaga Allah ya me wa yamkurullahi Allah ya warware kaidin su Allah ya mai da kaidin su ga kansu sannan da aka zo yakin Badr Allah madaukakin sarki ya taimaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ya samu nasara a kansu sannan Allah ta'ala ya sanar da manzan Allah sallallahu Alaihi abin da suka shirya dama ai makirci ka shirya cutar da wani aboye ba da saninsa ba to idan ku ya zo ya sani ya zama makirci an wurware ai ya zama makirci ba ka shirya wa wani za ka yi masa abu kaza lokaci kaza ba da saninsa ba sai ya zo ya labarin wannan abun ai da abu ya rushe ai to Allah ta'ala ya sanar da manzansa annabinsa cewa ga abin da suka shirya to duk waɗannan abubuwa da Allah ta'ala ya shirya wa Musa to shine Allah ta'ala yake cewa wa yamkuruna wa yamkurullah Allah madaukakin sarki ya warware musu wato ya mai da kaidin su ya warware duk makirci da suka shirya Allah ta'ala yake cewa wallahu khairul makirina Allah ta'ala shine wato wanda ya fi iya sakawa a kan makirci duk masu makirci Allah ta'ala ya fi su iya sakawa a kan makirci wanda shi abin nufi da wannan duk wani ya shirya makirci wajen rusa wannan makirci wajen mai da wannan makirci babu wanda ya kai Allah subhanahu wata'ala domin kai ɗan adam wani zai iya shirya maka makirci an gane ya zama na baka san an shirya maka makirci ba ko ba zai yi ba wani zai shirya yana so ya kashe ka ko ya cutar da kai amma kana gaisawa da shi kana hira da shi ya zo ya ci abincinka ka ci abincinsa amma kuma ya shirya mai zai kashe ka baka sani ba ko ba gaba yana faruwa da yawa amma bayan da za Allah ta'ala wani ya shirya ya shirya wa addininsa makirci ko mu'minai ko addininsa Allah ya zama bai sani ba kaga anan Allah ya zama to ne wallahu wa khairul makirin an gane sannan a fuskar ta biyu ta yi wani ya shirya maka makirci zai kashe ka ko wani abu ka san da wannan makircin amma ya zama to ba ka zama to la haula laka wala quwwata ba ka da abin da zaka iya yi kana ji kana gani wannan makircin a zo a zartar a kanka yana faruwa ko baya faruwa amma ba yadda za a yi Allah subhanahu wataala a shirya wa annabinsa makirci a zo a cutar da shi Allah ta'ala ya kyale kaga anan Allah ya zama mai wallahu khairul makirina sannan ta yi wani ya shirya maka makirci zai kashe ka ko zai cutar da kai amma ya zama na kai wata dabara domin warware wannan kaidin amma kuma dabara saka ba za ta yi amfani ba ya fi ƙarfinka duk da na fuskoki dan adam zai iya samun matsala amma Allah ta'ala in aka shirya makircin ya sani kuma Allah ta'ala zai iya warware wannan kaidin kuma ya warware gaba ɗaya wanda suka shirya makircin su tashi a tutan babu to shi Allah ta'ala yake cewa wallahu khairul makirina Allah ya fi dukkan masu makirci wajen saka wa makirci wajen mai da martani akan makirci sai aya ta gaba Allah ta'ala yake cewa wa idza tutla alaihim ayatuna idan su kafaran makka in ana karanta musu ayoyinmu qalu su ce qad sami'na da hakika mun ji launa sha'u da mun so لقلنا مثل هذا مو ما منفد إلى وانا القرآن إن هذا وانا القرآن باقوم بني إلا أساطير الأولين فاتي تاطنوين متعنا الله باوان أو بني سفد هكا لا يملوك سياكو سورة مثلنا miki da wallahi da lokaci ba zai ba da dama mu shiga bayanin wannan aya ba in Allah ya kai mu gobe za mu sake karanta ayar a mu yi bayanan da suka dace da ayar abin da muka fara zama da Allah ba mu darasa gaba daya abin da muka fara zama da kuskure Allah ya haife mana gaba da mu Allah ya ba mu ilimi amfani akwai masu bukata suna neman addu'a wurin yan musulmi akwai marasa lafiya da suna neman lafiya sauran masu bukatu marasa lafiya to Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da bukatu na alkhairi da wanda suke nan da wanda suke sauraron mu sauran masoyanmu gaba daya Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya wazar mana zama lafiya a wannan ƙasa tamu fitintunu da muke fama da su Allah ya kawo mana ƙarshen su babu da ya gagari Allah subhanahu wataala kada mu fudda tsammani daga rahmar Allah subhanahu wataala mu ci gaba da addu'a Allah subhanahu wataala ya yi mana bala'u da muke ciki waɗanda suke shirya mana wannan bala'i ya Allah ka kasan da su ya Allah ba don sun fi ƙarfuka bai Allah ka kyale don wata hikima ya Allah ka gaggauta ka yi mana maganin su ya Allah ka tausaya mana ka ji kanmu ka gafarta malumin ka gafarta iyayenmu ya Allah su gabanin mu ka sanya su ka sanya imani a cikin zukatan su ka nuna musu hanya mai daidai siya ka zawa musu abin da ke shine mafi alkhairi da kuma al'umman su gaba daya ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith أصل شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد